الله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدثاتها فإن كل مهدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار bayan haka ‘yan uwa masu sauraro ko masu kallo muna miƙa godiyarmu ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda cikin yaddarsa da dacewarsa ya kawo rayuwarmu wannan wata mai albarka na ramadan wanda yau ɗaya ne ga wata ramadan na hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ta 1441 a bana karatu ba namu ba kawai dukkan karatuttuka da ake a watan ramadan an samu wato canji za a yi shi ne bisa larura saboda ganin fa'idar masu sauraron karatun a rediyo sun fi wa'yanda suke zuwa su taru su saurara wannan shine hujja da dalilin da yasa dukkan ƴan uwa musulmai suka yadda cewa tunda ana cikin wani hali na ibtila'i na wata annoba da aka yi wa lakabi da suna coronavirus muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala ya kore mana ita wannan ya sa yau za mu ɗora karatunmu na tafsirin alkur'ani mai tsarki daga asalin tafsiri da muke karantawa wanda ubanmu mujaddadin sunna a wannan ƙasa tamu shehin malami abubakar mahmud gumi ya rubuta ya ambace shi da suna raddul azhani ila ma'anil qur'an muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala ya gafarta wa malam sannan da sharhi da ta'alikai da wani ɗaya daga cikin almajiran malam yayi wa littafin ya ambace shi da suna idahul ma'an wato malam aliyu albami shi ma muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala ya saka masa da mafi kyawun sakamako kana kamar yadda muka saba idan wannan wata yayi musamman a rana ta farko da muke gabatar da tafsiri mukan ja hankalin 'yan uwa musulmai kamar 'yan kasuwa kamar ma'aikatan gwamnati kamar masu aiki na kodago duka mu yi abubuwanmu saboda Allah duk abin da aka yi shi don Allah to za a samu sakamako mai kyau duniya da lahira duk abin da aka bin dokar Allah a cikinsa kasuwa ce kaga fannin mu'amala kenan ibada ce aƙida ne to za a samu matsala wannan yasa ake yin ainihin gargaɗi ko mun karantarsa musamman abin da ya shafi 'yan kasuwa muna kallon wa'yanda ba musulmi ba idan idinsu ya zo discount suke wa kayansu mu kuma muna jiran namu lokacin ya zo mu ƙara wa 'yan uwanmu farashi akan kayayyaki abinda kake saya naira goma kafin azumi sai a mai da shi naira sha biyu in azumi ya zo balle azumin bana da ya zo da shi umci inda za a je a siyo kayan shi ma tashin hankali ne in ka taba ɗan kasuwa sai ya ce wai kayansa tsoho in ya sayar arha in ya je shi zai saro tsada zai siyo aran ba kaga kuma wannan ba hujja ba ne hujja ce ta kundin ibnu basira abin da ka siyo ka ɗora masa ribar daidai lokacin alabashi in ka koma ka samu mai tsada a nan ne za a tsara sabuwar riba amma tsohon kaya ba a sayar da shi da sabon farashi wannan kuskure ne ko ƙasar turawa kaje a supermarket ɗaya za ka ga kaya brand ɗaya lokaci guda aka yi ko bambanci lokaci kaɗan amma za ka samu bambanci a wajen farashi to mu sai mai musu dukan 'yan kaɗanya a musu farashin goro da wadda aka saya mai sauki da wadda yake da tsada sai a ɗora ribar mai tsada akan tsarin uwar kudin da aka yi mai sauki wannan kuskure ne babba Allah ka tsare mu kana muna addu'a muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala wannan musiba da ta zo ta ainihin corona covid-19 kuke ce mata ko? laƙabi kenan bayan suna Allah maɗaukaki ya yaye mana ita wadda kun ga sakamakonta sallar juma'a ba ma sallar juma'a irin masallatanmu ba hatta harami makka madina sai dai ka ga mutum ɗaya can wai akwai wani abu social distance ko ba dama a cakuɗa to rigakafi ya fi magani kamar yadda bahaushe yake cewa amma dai kullum ɗan adam kare manta shi musulmi ne asali me yake kawa musibu barin Allah kin bin dokokin Allah subhanahu wata'ala da yawan ainihin barna a ban ƙasa shi yake kawo ainihin wato irin wa'annan bala'ai su yawa manzon Allah sallallahu Alaihi wasallama ya gwada mana cewa walau anna ahlal qura amanu wattaqaw inda za a ce mutanen da ke raye a ban ƙasa za su yi imani su kiyaye dokokin Allah arama ai Allah cewa ya zai bude musu kofofin albarkatu daga sama da kofofin albarkatu daga ƙasa
lakin kazzab
amma mutane ɗin da ke raye a ban ƙasa sai suka karyata fa khaznahum bima kanu yaksibun Allah ce sai muka rike su da irin abin da suke tsororta yau da a ce ba corona ba ce ta shiga kasashen turawa kaji amerika in ka kashe ɗanta mutum biyu ko ɗaya sai ta yaƙi ƙasar ku gaba ɗaya amma yau gashi sama da mutum dubu ashirin sun mutu ba yadda za su kai ƙara ko ba wanda za su yi zarga ko ba haka ba ne to kaga kamun allah kenan sai ka ƙare dabarunka da zaluncinka sai ya zame ma wani guri ɗaya sai ka koma baya kuma ana jiranka da alhakin wannan abin da kai Allah ya tsare mu sannan kira na biyu ko na uku wa'anda Allah madaukaki ya arzuta su da dukiya yanzu ne daidai lokacin da ya kamata a yi taimako a al'ummar musulmai taimakon za a samu ninkin ba ninkiyar lada an tambayi imamu malik cewa da yin aikin hajji ko umara da ciyar da mutane wanne ne ya fi lada suka ce aikin hajji da umara ya fi lada illa iza kana fi sanatil maja'a sai a shekarar akwai yunwa da talauci da kakanika yi kamar irin wadda ake ciki yanzu to kaga wadda Allah malaukaki ya huwace masa ya kalli mutane yadda suke fafutukar abin da za su yi buɗe baki da shi ko abin da za su yi suhur babu ba wai irin taimako da ake narya ba wani mai kuɗi ya ɗabi kayan miliyan arba'in ya kai wa gwamnati wai ta raba wa talaka shi ma ya san niyyarsa ai shi bai san talakan ba ne ai ya san talaka a garinsu ya san talaka a anguwarsu in ba zai da kansa ba akwai wasu wayan da ya aminta da su ya sa su je su aiwatar da wannan taimakon amma ka ɗauki makudan kuɗi ka bewa gwamnati ka ce wai a bewa talaka gwamnatin da take danne hakkin talaka anya zai kai kuwa to Allah shirye da to ƴan uwa bana matashiyar mu shine aya ta 20 daidai a cikin suratul ankabut muna roƙon Allah tabaaraka wata'ala ya sanya wannan karatu muna yin sa dan neman yaddarsa ya sanya mana shi a cikin mizaninsa yadda zai amfanar da mu ranar da 'ya'ya ko dukiya ba sa amfani sai wadda ya je wa Allah da ainihin wato alƙalbu salim zuciya mai kyau kuɓucacciya wadda ba ta riya ba ta shirka komai tana yi don neman yadar Allah ne na'am aramma
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم warshe ce ko
بسم الله الرحمن الرحيم قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق ثم الله ينشئ النشأة الآخرة إن الله على كل شيء
kajiwar shi ustaz يعذب من يشاء ويرحم من يشاء haka yake وإليه تقلبون ci gaba وما أنتم بمعجزين في الأرض ولا في السماء وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير
ƙara ɗaya rama والذين كفروا بآيات الله ولقائه أولئك يئسوا من رحمتي أولئك يئسوا من رحمتي وأولئك لهم عذاب
na'am Allah madaukaki ya fara da cewa qul siru fil ard wato Allah ya ce ka gaya musu ya Muhammad qul din nan malamai na tafsiri sun ce uslubi ne na talqini wato Allah ne da kansa yake koyawa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yadda zai mai da kalubale ga waɗanda suke jayayya da ayoyinsa sai ce ka ce da su kuliya haka ne ko kuliya ibrahim alikaumika kisar annabi ibrahim ce Allah sai cewa annabi ibrahim ka gaya wa mutanenka siru fil ard ku tafiya a ban ƙasa ko da da tunani ne siru fil ard fanzuru kaifa kana bada alkhal fanzuru kaifa bada alkhal ku lura ku ga yaya Allah madaukaki ya fari halitta wace halitta halittar man kana qablakum halittar wayanda suka kasance gabaninku al'umatai na baya yaya Allah ya halicce su wama wama wa amatahum kuma yaya Allah madaukaki ya kashe su duk ai sun zo shi ya halitta su shi ya kashe su Allah shi yake kashewa ba wata cuta da za ta kashe ka shi yasa bahaushe sarkin azanci yake cewa ciwo bai kawo ajali ba ko annoba da ake irin wannan bahaushe ya ce nisan kwana maganin annoba daga ku leka mana ku ga yaya allah maɗaukaki ya halicci al'ummatan da suka wuce gabaninku ta yaya ya kashe su sun mallahu yun shi'un nash'atal akhira sannan allah shine wanda zai fari halitta ta daban bilkasri akhira في النشأة مثل رأفة وقرى بالمد نشاءة شيني مالتي قراء ابن كثير وابو أمر بفتح الشين نشاء وألف بعدها تمد على المتصل wadda wani alif bayanta wadda ake masa madda a ainihin maddul ittisali wa kara albaqun bi sukuniha duna alifin sauran qura'u suka karanta da yi mata dauri banda alif din ba a daure shi to shine Allah madaukaki yace ku lura mana ku leka ku ga yaya Allah madaukaki ya fari halitta mithlu ra'afa أظهر المسند إليه عند النشأة ثانيا فقال ثم الله ينشئ النشأة ya ce sannan Allah shi yake farar da wata halitta liyaƙafi rihin sami'i me yasa ya haka wai don ya auku a cikin tunanin mai sauraron ƙur'ani mala ƙudirati ta wai don cikar ikon Allah ya auka a ainihin kunnen mai sauraron ƙur'ani wa ilmihi da ilimin ubangiji wa iradatihi da nufinsa duk zai ainihin auku a zuciyar wanda yake jin ƙuraro irin na fahimta wale mai kul yu'iduhu da ce zai dawo da halittar balkala yun shi'u litambihi ala annal bada yusamma nash'a wai wannan yana gwada mana cewa fara duna wa ilaihi tuqlabun gare shi ake mai da ku wa ma antum bimu'jizin ko ba za ku iya tserewa ubangiji ba ay rabbakum an idrakikum ba za ku iya tserewa Allah ba yadda har za ku gudu ba zai iya kama ku ba di yadda ka je gun Allah za ka koma shi yasa annabi yake cewa mala malja'a wala manja minka illa ilaika ya na tabbatar ba wata malaba ba matsera da za a tsere maka ko a laɓe ba haɗu da kai ba sai dai a gurin ka za a koma wa ma antum bi mu'jizina fil ardi wala fis sama ba kwa iya tserewa Allah a sama ba kwa iya tserewa Allah a ban kasa law kuntum fiha inda kuna saman ko kasa ay la tafutunahu ba za ku kubce wa Allah ba aina ma takununa duk yadda kuka kasance wa malakum min dunillahi min waliyyin ba a ce akwai masu cewa suna da wali ba akwai 'yan ɗariƙu na sufaye wa'yanda ke gadara dai wai suna da waliyai waliyan nan za su tserar da su wani ma abin kamar tatsuniya wai waliyinsu yana da wata riga ranar alkiyama rigar kanta aljihunta dubu saba'in ne kaga hauka ta shigo nan aljihu ɗaya yana ɗaukan mutum dubu saba'in zai sa dubu saba'in sau dubu saba'in ya kai ya kawo tsakanin gun hisabi da aljanna sai ya yi sawu dubu saba'in ya ɗebe mabiyansa wai allah bai sani ba yan tijjaniya kenan da yan faira ka faɗa kuma a yi faɗa kuma ba su da abin faɗa in mun faɗi wannan a rediyo ɗan rediyon da ba shi da imani sai ya cire wannan gurin yana tsoron mushirikai kabar sako su fa nasu ƙarya ne suna zagin mutane kuma a rediyon ba a editing haka za a sake shi kai jama'a in ka goge Allah ya san kai munafiki ne kuma ran kiyama zai tambaye ka dan ba ma yi wa mutane kage in ka zo sai mu nuna maka mace dauko jawahirul ma'ani ka bude shafi 150 a cikin rimahu anan wannan magana take shehu ya ce ran alkiyama zai sako wannan riga tasa mai aljihu dubu saba'in duk wani batijja ne zai zira a ciki ya gudu smogalin ba an yi gwamnati yanzu wai ta hana smogalin ba sai rufe boda ko to bodar ta suwa za a buɗa oh allah kiyaye ta haka wai za su ɗebe su shigar da su aljanna to allah ce ba mai masa wannan fadar allah babu wasa akwai zabaniyawa akwai mala'ika in ya daka matsawa sai ka narke in ka kira shehun naka shi ma gudu zai wa malakun min dunin lahimin sun ce a cikin waliyan Allah duka da ɗaukaka da karama shi ne kaga su ma sun rushe sauran waliyan in ƙadiriya kake bai kai tijjaniya ba in shi'a kake bai kai ba in na kashe bandiya kake bai kai ba to dukka zubar da su ka kama annabi da mu da kai waye mai gaskiya gashi Allah ya ce ba ku da wani waliyi yamna'ukum minhu wanda zai hana Allah ya kama ku ya sa a wuta in ba ku bi abin da ya ce ba wala nasir ba mai taimaka muku ai yansurukum min azabihi wanda zai taimaka muku daga barin azabarsa wallazina kafaru bi ayati llahi wa liqa'i wayanda suka kafircewa a ayoyin ubangiji suka kafircewa saduwa da ubangiji subhanahu wata'ala ai sufi ibrahim sune ayatihi din ayoyin Allah su ne takaddun nan da Allah ya baiwa annabi Ibrahim walba'afi suka kafirce wa tashin alkiyama cewa in an mutu ba za a tayar da kowa ba za'amal ladina kafaru allan yub'athu duk wanda yake da wannan aqidar kafiri ne inji qur'ani Allah ya ce wa'anda suka kafirta sun raya cewa in sun mutu shikenan ba tayarwa Allah ya ce wa annabi kul fada musu wa rabbi latub'athun ina rantsuwa da ubangiji na wallahi za a tada ku bayan taruwan fa thumma latunabba'unna bima amiltum za a ba ku labari da abin da kuka aikata wa zalika 'ala Allah yasir wannan abu ne mai sauki a gun Allah kaga aina Allah za a bi to da haka babu mai tsere wa Allah wanda duk ya kafirce wa haduwa da Allah to za su hadu ulaika ya'isu min rahmatihi duk wanda baya son gamuwa da Allah ya ɗebe haso ya ɗebe tsammani ne daga rahamarsa ai la tanalukum rahmati allati arhamu biha ibadil mu'minin rahamata wacce nake jin kan bayina mu'minai ba za ta taba samun ku ba wala tadkhuluna jannati yawmal qiyamati aljannata inji Allah ba za ku shiga ba gobe kiyama saboda me bi sababi kufrihim saboda kafircinsu su ula'ika lahum azabun alim masu wannan ɗabi'a masu wannan mungun hali suna da azaba mai raɗaɗi mu'limun fihi fihi iltifatun ila takallumi وآخر كلام إبراهيم في دعوة قومه إلى الله ƙarshen maganar da annabi Ibrahim ya yi alaihi salam inda yake kiran al'ummarsa zuwa ga Allah kaga annabawan Allah ba sa kira zuwa abotata musu a abotata wa Allah ƙala ta'ala sai Allah maɗaukaki ya faɗa cikin alƙur'ani ya ce mai
فما كان جواب قومه إلا أن قالوا اقتلوه أو حرقوه إلا أن قالوا اقتلوه أو حرقوه فأنجاه الله من النار haka إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون
na'am وقال إنما اتخذتم من دون الله أوثانا مودة بينكم في الحياة الدنيا Mm.
ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا Mhm.
ومأواكم النار وما لكم من ناصرين fa'amana فآمن له لوط na'am وقال إني مهاجر إلى ربي إنه هو العزيز الحكيم ووهبنا له إسحاق ويعقوب وجعلنا في ذريته النبوءة والكتاب na'am وجعلنا في ذريته النبوءة والكتاب وآتيناه أجره في الدنيا na'am وإنه في الآخرة لمن الصالحين
ahsantu na'am Allah madaukaki yace karshen magana da ta faru tsakanin annabi Ibrahim alaihi salam da mutanansa bayan ya kira su zuwa ga ta Allah da tauhidi sai Allah ya ce mana ga abin da suka ce masa duk kirkin ka baka kai annabi Ibrahim ba duk kirkinka baka kai annabi muhammadu ba duk iya wa'azinka baka kai su ba to saboda dalilin wa'azi an ci mutuncinsu an duka su an wa- kai annabi ibrahim wuta ma aka tura aka jefa shi a ciki kuma kai waye yanzu gwanin wa'azi wai za ka yi wa'azi kowa ya ji ya yadda da kai ba neman yardar allah kake ba Allah madaukake ce fa ma kana jawaba qaumihi jawabi ko amsar mutanansa bai kasance komai ba ai Ibrahim mutanen annabi Ibrahim ba da an azharatil hujjatu alaihim bayan hujja ta bayyana a kansu kasan idan malami na sunna yana wa'azi komin kiyayyarka kasan abin da yake faɗa qala Allahu qala rasulullahi kana jayayya da wannan sai ka nemi gidan da zaka ba dai gidan musulunci ba amma wannan ka zo ce kala shehu radiyallahu anhu ta wani shehu kuma ana magana Allah ya ce annabi ya ce kai ka zo ka naɗa shehin ka kace wai Allah ya yarda da shi a ina ina ayar ina hadisi kana faɗan wannan da ka ne kuma baka da hujja Laka su ma bayan hujja ta bayyana a kansu ga abin da suka ce masa, illa an kalu ƙutuluhu au harrikuhu kaji ko? Marar abin fada sai fada, cewa aka yi a kashe shi kawai ko a- ko a ƙona shi, kaji shirme. Ai hujja in kakar mai faɗan gaskiya gaskiyar tana nan, kuma ta shiga kunnen wani, wani da ya ga abin da kamar ma na cin zarafi, to shi kuma sai yadda da saƙon da ya ɗauko. suka ce uqtuluhu aw harriquhu ku kashe shi ko ku kone shi ay la tujibu an ibrahim barahinihi bil hujja hujjojin da ya kawo muku kar ku amsa mar da wata hujja ai babu hujjar bal uqtuluhu bis sayfi ku dauta ku bi kawai ku sare shi aw harriquhu bin nar ko ku kona shi da wuta wa huwa hikayatun an ikhtilafihim wannan hikaya ce sun yi sabani wai ta wace hanya za a kashe annabi ibrahim takobi za a sa cat a yanke kan ga yawa jini na wuce ko ku a wuta za a hura a jefa shi an hura wutan ne an jefa shi amma Allah ya tserar da shi daga wuta kamar yadda aya ta faɗa mana fi ma ya fa'alu na bihi wato saɓani su ne dangane da me za su yi masa na hanyar halaka shi fagalabatin ladina ƙalu harriƙuhu bin nari wayanda suka ce a ƙona shi da wuta sai suka yi galaba suka rinjaye masu cewa a sare shi da takobi bi dalili kaulihi ta'ala dalilin da ya nuna mana haka Allah ya ce fa an jahullahu minan nar sun sa shi a wutar Allah ya tsirar da shi an ɗau lokaci mai tsawo ana tara manyan gumaguman itace har ma an rasa yadda za a yi a hura wallahi sai da ƙwaron nan tsaka duk ƙwarin duniya suna kashe wutar ita kuma hurawa take wai ta kama a ƙona annabi rani shi sa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace in ka ga tsaka ka buge ta duka da in ka kashe kana da lada goma annabi da kansa cikin hadisi ingatacce yace ai ta hura wutar ƙona annabi Ibrahim kaji tsaka mushrika ce ba ta son tauhidi Allah ka raba mu da ita fa anjahu Allahu minan nar sai Allah ya dar da shi daga wutar allati qazafuhu fiha wutar da suka jefa shi tsakanin su wutar zafinta ya wuce su zo kusa da ita sai da aka yi majajjawa aka sa shi a ciki aka jefa shi ciki Allah sai ce ya na rukuni bardan wa salaman ala ibrahim Allah ce ya ke wuta ki zan mai sanyi sanyin kuma mai aminci akan annabi ibrahim yana isa sai ya ji daɗi a cikin wutar da haka kenan in ka yarda da Allah da gaske Allah yana nan tare da kai kuma zai kare ka bi an ja'alaha alaihi bardan wa salama ka gani ko sai Allah ya mai da wannan wutar ta zama mai sanyi sanyi ko mai aminci bi kaulihi ya naru kuni bardan wa salaman ala ibrahim fa aradu bihi kaidan waja'alnahumul akhsarin sun yi niyyar masa mummunar dabara su halaka shi Allah ce sai muka sa su aikinsu duk ya taɓe su ma suka taɓe inna fi zalika lalle cikin wannan ai fi in ja'ihi minha yadda Allah ya tsere da annabi Ibrahim daga wannan wutar la ayati wallahi akwai ayoyi hiya adamu ta'siriha fihi ma azamati azamiha wutar ba ta tasiri ba kan annabi Ibrahim tare da yawan wutar da girmanta wa ikmaduha yadda Allah ya sanya wutar ta mutu mus wa insha'u raudin makana sai ma aka mar wani dausayi a cikin ta shine raudin fi zamanin yasirin a dan lokaci kankani wutar da ta yi lokaci mai yawa tana kururuwa amma a dan lokaci kankani aka mai da ita ta zama dausayi wannan aya ne ba ga kowa ba li kaumin yu'minun ga mutane da ke ba da gaskiya wayanda suka yarda da Allah ay yusaddiquna bi tauhidillahi wa qudratihi masu imani kenan suna gaskata kadaituwar ubangiji ba sa wa Allah shirka sun yarda da ikonsa li'annahum muntafi'una biha saboda su ne masu amfana da wannan wa qala ibrahim ba'da in ja'ihi minan nar bayan Allah ya tsere da annabi Ibrahim daga wannan wuta da aka jefa shi sai ce inna mattakhadtum min dunillahi awthana ai kawai abinda kuka rika koma bayan Allah nan awthan gumaka ne ta'buduna ha kuna bautan su wama mawsulatun ne mawaddata bainakum wannan kauna ce kawai ta tsakaninku bi nasbi mawadda wa idafatihi li yubayyana maf'ulun li ajali wa qila ma wato Allah ya yi haka ne ko kuma su sun yi wannan abun don ƙaunarsu da take tsakaninsu da wannan gumaka ɗin فركبا معها فصارت أداة حصر بمعنى تواددتم على عبادتها كن قولتي بوترغما كنكو ne kawai wakila ma masdariya wasu ka ce ma din nan masdari ce wa mawadda khabar in in ala qira'ati raf'i li ghairi hafsin wato wayin an karanta a qira'a wadda aka yi ta da rafa'a kuma ba qira'ar imamu hafsu ba daga wannan kauna ce kawai da take tsakaninsu fil hayati duniya a ainihin wato rayuwar duniya kauna ce bainakum a rayuwar duniya inna nam thumma yawmal qiyamati yakfuru ba'dukum bi ba'd duk wanda ka bautatawa ba Allah ba to a ranar alkiyama sashi zai kafirce wa sashi shehi da muridinsa kowa zai guje wa juna da kana fada dan shehi kana fada dan gausi kana fada dan waliyinka to a ranar alkiyama da kai da shi za ku kafirta juna duk wanda bai bi annabi ba yayi asara ayyata barra'ul qadatu min al-atba shugabanni wa'anda aka yi wa biyayya biyayyar da ba ta Allah ba za su barranta daga mabiyansu wayal'anu ba'dukum ba'da kana sashin ku zai la'anci sashi Allah ka tsare mu da wannan musiba ay yal'anu al'atba'ul qadata mabiya za su la'anci shugabannin su wa ma'awakum wa ma'awakumun naru makomar ku ita ce wuta wa malakum min nasirin ba ku da wani mai taimako ai mani'ina minha wanda zai hana ku shiga azabar Allah fa ilqaw ibrahim fi nari jefa annabi ibrahim da kai a wuta ma zadahu illa shaja'a ba abin da ya kara masa sai jarumta liqdami ala tadirihim an ibadati ghairillah bayan ya fito a wuta kuma sai ya ci gaba yana musu gargadi kar su kuskura su bautata wa wani Allah haka malamin Allah yake ba barin layin tauhidi in ka ga malami ba zai faɗi Allah ɗaya ba to akwai abin da yake kwaɗayi a wajen mutane wata kuwifihim su al'aƙiba kuma yana tsoritar da su wato su al'aƙibati ƙarshe wadda yake marar kyau izalam yanzajiru an halihim idan ba su tsawatu ba gabarin halin da suke ciki shi ne Allah ce fa'amana lahuluta ai saddaka ibrahim annabi lutu alaihi salam lutu sunan annabi ne namiji kato ya danne kato wannan shi ne liwaɗu sai ka yi madda liwaɗu daban lutu sunan annabi ne amma ba wuce zai ce aiwa ne ɗan lutu ne to lutu annabin Allah ne tsabar kyamar liwaɗu sai ka haɗa gari goma baka ji mai suna lutu ba ko ka taɓa ji kuma sunan annabin Allah ne Allah ka raba mu da liwaɗu wa huwa ibnu akhi harana shi lutu din nan dan gidan dan uwan harana ne wa kala ibrahim sai annabi ibrahim ya ce inni muhajirun ila rabbi ni zan kaurace wa mutane na in koma wajen ubangiji na ai ilahai zu amara ne rabbi zan kaura zuwa ga yadda ubangiji na ya umarce ni wa hajara kaumahu sai annabi ibrahim ya kaura cewa mutanensa wa hajara min sawadil iraqi ila sham ya bar kasar iraqi can gabas kenan sai dawo kasar syria innahu huwal aziz lalle allah shine mabuwayi fi mulkihi a mulkinsa yanzu kun ga mulkin Allah ya buwaye duniya gaba daya ka kaddara coronavirus cuta ce da dan adam ya kage ta to ya kage abin da ya halaka kansa dan aikin ba a isa a sa ta ta yi abin da ake so ba sai ta yi ta'adi in a wani in wani ne ma ya yi ta alhakim Allah shi ne gwani fi sunihi cikin ainihin wato aikinsa wa wahabna lahu ishaqa wa yaquba mun karanta ko Allah ya ce mun yi wa annabi Ibrahim bayan ya bar Iraki ya dawo Siriya sai muka masa baiwa muka bashi ƴaƴa guda biyu na farko Ishaq na biyu Yaqub alaihi salam ko alaihi masalam ay lamma hajara min baladihi wa taraka ahlihi fiha yayin da ya kaura daga ƙasarsa ya bar iyalansa a can a dainahu badalahum Ishaq wa Yaquba madadin iyalansa da ya baro sai Allah ya ba shi ‘ya'ya biyu ishaƙa da yaƙuba duk annabawa ne yaƙuba ɗan ishaƙ ne liyanasa bihima don ya ɗebe kewa da su walam yadkur isma'il ba ambaci isma'il ba ma annahu akbaru auladihi tare da cewa isma'il shine babba daga cikin ‘ya'yansa auladihi bainahu wa baina ishaq arba'ata ashara sana tsakaninsa da ishaq akwai shekara goma sha hudu la'anna isma'ila humila ila makka domin isma'il an ɗauko shi daga can kuma har zuwa makka wa huwa walidun yana ɗan jariri walam ya ta'annas bihi abuhu ubansa bai ɗebe kewa da shi ba walidhalika aidan zakara yaquba ibnu ibni da ka sai ya ambaci ɗan ɗansa jikansa kenan liyannahu asha fi hijri jaddihi don shi ya rayu ne cikin renon kakansa wata annasa bihi kakan ya ɗebe kewa da shi waje allah fi zurriyatihin nubuwata allah ce sai muka sanya annabta cikin zuriya tasa fa kullun an biya ibada ibrahim min zurriyatihi duk wani annabi annabi bayan annabi ibrahim to zuriyar annabi ibrahim ne alaihi salatu wassalam wal kitaba bi ma'ana al kutub Allah ya ba su littattafa ai at-taurat aka ba su at-taura al-munazzalu ala Musa wacce Allah ya saukar da ita ga annabi Musa alaihi salam wal injil da injila al-munazzal ala Isa wacce Allah ya saukar da ita akan wato ya saukar wa annabi Isa dan Maryama alaihi wa alaihi salam waz zabur da zabura almunazzalu ala dawuda ita zabura Allah ya saukar da ita ne ga annabi dawuda alaihi salam wal furqan sai Allah ya saukar da furqan ai alquran thumma alquranu furqan li'annahu yufarriqu bainal haqqi wal batil qur'ani an yi mar suna furqan saboda yana bambance tsakanin ƙarya da gaskiya to awa Allah ya saukar da wannan littafi mai suna furkan ala muhammadin salawatullahi wa salamuhu alaihim Allah ya saukar da shi ga annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallama tsira da amincin Allah ya tabbata a kansu baki daya wa atainahu ajrahu fid dunya Allah ya ce muka bashi ladansa a nan duniya wa huwa ida'uhul walada fi ghairi awanihi muka bashi da ba a lokacin da ya kamata ya aihu ba bayan ya tsufa shekara 99 shine fi gairi awanihi wa zuriyatin ba kuma Allah ya bashi zuriya ta gari wastimirarin nubuwati fihim annabta ta doge suka zama cin na annabta annabtar ta ci gaba a gidansu na'am wanti ma'i ahlul milal ilaihi duk masu addini kowa yana danganta kansa zuwa ga annabi ibrahim alaihissalam millata abikum ibrahim yahudu suna cewa annabi ibrahim nasu ne ko nasara suna cewa ibrahimu nasu ne mu musulmi muna cewa annabi ibrahim namu ne sai allah ya ce namu ne ma kana ibrahimu yahudiyan wala nasraniyan ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين annabi ibrahim bai kasance ba yahude ba kuma ba dan kirista ba ne shi hanif ne ma'ana wanda ya bar kowane irin addini ya ainihin rungumi addinin allah musulmi ne na allah wanda ya mika wuya ga dokokin allah subhanahu wa ta'ala na'am wa sana'ul hasan fi kulli adyan kowane mai addini yana kyakkyawan yabo ga annabi ibrahim alaihi salatu wassalam wastimirarin na'am wa innahu fil akhirati lamina salihin kuma a lahira annabi ibrahim yana cikin wato mutane na gargari allazina lahumud darajatil ka darajat wanda suke da daraja alkamilina fi salahi wanda suka cika wajen ainihin kyautata sun samu cika ثم ذكر تعالى قصة لوط sannan sai Allah madaukaki ya ɗauko kissar annabi Lut alaihi salam ba da ma almaha ilaihi fi kissata Ibrahim bayan ya ɗan yi haska akan annabi Lut ɗin cikin kissar annabi Ibrahim bayanahu amana lahu cewa annabi Lut ya ba da gaskiya da annabi Ibrahim faƙala anan kuma sai ce me
ولوطا إذ قال لقومه إنكم لتاتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين haka yake أئنكم لتاتون الرجال وتقطعون السبيل وتاتون في ناديكم المنكر to فما كان جواب قومه إلا أن قالوا تنا بعذاب الله إن كنت من الصادقين na'am قال رب انصرني على القوم المفسدين eh na'am to kun ga haka ɗabi'ar annabawa take hujja kawai suke faɗa ya rage gare ka ka bincika ka duba ka ga ina gaskiya take ka yi amfani da ita sai Allah ya ce wa luɗan aiwar kurluɗan ka ambata wa mutanenka ya muhammad annabi lud ifkala li qaumihi yayin da yake cewa mutanensa innakum bi tasili saniya wa idkhali al-alf bainahuma aynakum ala al-wajhayn fi mawdu'ayn ay fi hadha al-mawdi' walladhi ba'dahu wa qura bi taqiq al-hamzatayn a innakum latatuna kenan a innakum latatuna al-fahisha kaga babban abin da yazo da shi kadaita Allah kuma su daina laifi na liwadu da suke yi yanzu ku za ku dinga zakkewa alfasha mummuna ai adbarar rijal kuna zuwa wa maza ta baya kuna liwadu da su ma sabaka kun biha min ahadin min alalamin ba wani ɗaya daga cikin talikai da ya riga ku irin wannan barnar namiji ya danne namiji dan uwansa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce yayin da namiji yake danne dan uwansa namiji to al'arshin Allah tana rawa saboda kyamar wannan musiba da jarima Allah ka raba mu da ita ma sabaqakum biha min ahadin min alalamin babu wani daya daga cikin talikai wanda ya rigaye ku da irin wannan wato laifi ko irin wannan jarima din wa qala al-baydawi imam al-baydawi ya fada a tafsirinsa amma mala aliyu albami ya ce lam ajidhu inda albaibawi rahimahullah wanzur kitab anwar al-buruq fi anwa al-furuq al-farq thamin wa sab'un wa hadhihi al-ayatu yace wannan aya dalatu ala wujubi al-hadd fi al-liwat tana nuni ne akan wajabcin yin haddi akan liwadu duk wanda ya liwadu za a mar haddi لأن لأنها اشتركت مع الزنا في كونها فاحش فاحشة لوالو تاي تاريا da zina wajen kasancewarta alfasha alfasha ko tana da haddi wa qad qala Allah ta'ala Allah madaukaki ya ce wala taqrabu zina kada ku je kusa da zina menene kusantar zina kallon mace da yi mata magana da taba jikinta alhali baka biya sadaki ba ba muharramar ka ba innahu kana fahisha lalle shi zina ita zina ta kasance alfasha wa hadha wa in kana qiyasan wannan koda qiyasi ne illa anna aljami'a mustafadun min alaya hada abun za a samu fa'idarsa daga cikin aya a innakum lata'tuna rijala yanzu ku za ku dinga zakkewa mazaje yan uwanku wa taqda'una sabil kuma kuna tare hanya ay tata'arraduna lisabila bil qatl mutun ya tashi daga gari zai je gari sai a tare shi a kashe kamar yadda ake yanzu a Najeriya ga kidnappers su dauke mutun guda su tafi daji da shi su dau wayarsa su kira yan uwa da abokan arziki su ce ga mu a guri kaza ba za mu saushi ba sai kun kawo miliyan kaza kuma su tare babba su tare yaro su tare gwamna su tare mai kudi su tare talaka su dai sai an ba su kudi to mutane annabi lutu sun yi tare hanya irin wannan ko a tare a fashi da makami ko a kame shi mutum din ya zama shine kaddarar da dole sai an samu kudi ta dalilinsa shi ne a kashe ko a karɓi dukiya wata tuna fi nadi kumul munkara sannan a gurin zamanku kuna hira kuna yin abin da shari'a ba ta so shi ne munkari wal munkaru ma tunkirhu sharu kabbirat mutanen annabi lot suna da al'adan ana zaune mutum ya saki tusa shi ne birat wahallil azrar da yin sabulanci mutum ya ɗaura wando a ƙasan duwawunsa yanzu ba akwai wanduna da yara suke yi ba yana ƙasa gindi waje sai an sa wani gajeren wando rabin gajeren wando to ka sake mana kawai ka tafi tsirara ka zama cikakken mahaukaci kenan ashe kun ga yin haka musiba ce babba yan uwa daka muna roƙon Allah madaukaki ya raba mu da irin wannan laifi da irin wannan jarima wacce take ba ta da kyau daka sai ce kuna wa'annan watatuna bi kulli fasadin jiharan su kowane laifi da barna ba sa boyewa liwadin ma da kalbi za a yi maka wala takjal ba'dukum min ba'd sashi baya jin kunyar sashi waya darajatun ab'adu min al-fuhshi wannan wata daraja ce wadda tafi alfashar ma gabaki daya wa fasadil fitra da barna wacce take haka take فما كان جواب قومه إلا أن قالوا ائتنا بعذاب الله كو جواب متانansa bai zan komai ba face sun ce masa ka zo mana da azaba daga Allah in kunta minas sadiqin in ka zan daga cikin masu gaskiya fi istiqbahi zalika kana cewa liwadu ba kyau to ka zo mana da azaba mun yadda ayi mana komi mu dai a bar mu kato ya danna kato kaji musifa Allah ka kiyashe mu wa anna azaba nazilun bi fa'ilihi cewa wai da kake azaba za ta aukawa wanda yake ainihin aikata liwadu to yan uwa akan wannan zamu takaita insha Allah gobe zamu daura akan ayar da malam ya taba guda daya mu ji irin yadda shi annabin Allah Lutu alaihi salam ya nemi ainihin wato taimakon Allah ya raba shi da miyagun mutane din mai wa'azi dole sai yana addu'a inda yana faɗan gaskiya in yana faɗa don Allah duk abin da aka shirya masa Allah zai zai kare shi bai san sadda zai yi kariyar ba inda a ce izala wa'azin da take tun lokacin da ta fara wa'azi ba gaskiya ne ba to da bata kawo yanzu ba dan da ba a yarda da ita ba ta isa ta je gari ta yi wa'azi ba amma yanzu ko ina wa'azin sunna ya ratsa muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala ya sanya mu cikin wayanda yake yantawa ga barin wutar jahannama a wannan wata اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها وآخر دعوانا عن الحمد لله رب العالمين آمين